نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتقوس قواتا بقوي وتر رجب هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة da shekara 1442 wanda ya zo daidai da biyu ga watan uku a Gregorian kalanda 2021 wannan shine kaset ɗinmu na 39 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin kitabu salati kuma muna magana ne dangane da wa yustasna min hadhan nahyi zamanun wa makanun akwai wasu lokuta da wasu gurare da aka hana ko ba a hana yin sallah ko nafila a lokutan ba ko kuma a lokuta ko kuma a waɗannan guraren ba kuma ina jin za mu tahi ne kan wa yajuzu tahiyyatul masjid ko annahyu an tatawwu ibadatu qulul fajr ko wa qabla salati subhi haka ne annahyu an tatawwu ba'da tulu'il fajr wa qabla salati subh musulunci ya hana at-tatawwu sallan nafila ba'da tulu'il fajr bayan hudowar al-fijr wa qabla salati subhi da kuma kafin sallar asuba an gane musulunci ya hana mutum ya sallan nafila bayan hudowar al-fijr da kuma ba a yi sallar asuba ba in dai alfijir ya hudo to sallan farilla ce a gabanka sai kai haƙuri da wannan nafila ɗin amma za mu zo mu ji cewa idan wani dalili ya kama to mutum yana iya yi insha Allah an ya sarin maula bin umara ƙala ra'ani ibnu umar wa ana usalli ba'da tulu'il fajri faqala ya yasaru إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين أنقاني دقى يسار يسار مولى ابن عمر ينتتم باواني عبد الله بن عمر ya ce ra'ani ibnu umar abdullahi ɗan umar ya ganni wa ana usalli ba'da tulu'il fajiri ina sandal nafila bayan alfujir ya keto na fata an fahimta faƙala sai abdullahi ɗan umar ya ce mun ya yasaru ya kai yasa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kharaja alaina akwai lokacin da manzon Allah ya fito gare mu wa nahnu nusalli hadhihi as-salah a lokacin muna sallatar irin wannan sallar da kai ma kake yi fa qala sai manzon Allah yace li yuballigh shahidukum ghaibukum wanda baya nan to ku isar mishi wanda yake nan ya isar wa wanda baya nan la tusallu ba'da al-fajr daga yau kar ku sake yin sallah bayan al-fajr ya keto illa sajadataini ai illa raka'ataini sai raka'o'i guda biyu na sallar asuba in dai alfujir ya keto to ba wata sallah sai sallah raka'a guda biyu ta sallar menene sallar asuba shine ma'anar illa sajadataini jama'a kun fahimci maganar da kyau ko wannan hadisin sahihi ne ingantacce ne a al'imamu ibnu maja a cikin sahihu sunan ibnu maja ya rawaito haka rawahu tirmidhi mukhtasaran bi lafzi sannan imam tirmidhi ya rawaito hi mukhtasar shi kuma da lafazin cewa la salata ba'da al-fajr illa sajadataini sajadataini ba a sallah bayan alfajr ya keto in ba raka'o'i guda nawa ba guda biyu na alf- na asuba ina fata kun fahimta shi ya faɗi wannan shi haka ruwayarsa ta zo don haka a ƙarƙashin wannan hadisi sai malamai suke ganin cewa mutum idan dai aka ce alfijir ya keto to babu wata sallah kuma sai sallar asuba to a ƙarƙashin wannan wasu suka ce idan an idar da sallar asuba kana iya tashi ka yi misali ka makara kana so ka yi sallar wato al'abin na raka'atan alfajir ko raka'atan alfajiri to sai zama kama kara ka tahi za ka yi kabbarta sai ka ji an tada ikama to ba za ka kabbarta raka'atan alfajir ba sai ka taho ina masallaci ka zo ka ainihin wato yi sallar asuba ɗinka to shikenan an idan da sallar asuba sai ka ce bari ka tashi karama ko ka tashi ka yi raka'atan alfajiri wanda baka yi ba to wasu malamai suka ce ya halatta an gane maganar da kyau ko amma idan a halin an ta da sallah ta asuba ne to wannan kuma bai tabbata a sunna ba domin za mu zo mu karanta hadisi cewa idza uqimati salatu fala salata illa al maktuba daga an ce Allahu akbar Allahu akbar an ta da iqama to ko kai wata sallah a wannan lokacin baka da ladanta in ba wannan da aka tayar da iqamarta ba kun gane maganar da kyau ko shine fala salata to wannan shine النهي عن التطوع إذا أقيمت الصلاة to yanzu mun ji hani dangane da ta da sallar nafila bayan alfijir ya keto to yanzu kuma za mu ji hani dangane da sallar nafila bayan an ta da ikamar sallah ina so ku bambance abun guda biyu ne shi na asuba daga an ce alfijir ya keto to ka dakatar da wata sallah sai ta asuba shi kuma wannan kai tsaye yana magana ne akan ta da ikamar sallar farilla yana hana menene yin sallar nafila kun gane magana da kyau ko an abi hurairata annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala idza uqimati salatu fala salata illa al maktuba sahabi abi huraira Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza uqimatis salatu idan an tsaida sallah fala salata to babu wata sallah illa maktuba sai wacce aka farlanta ita ce wannan da aka tada iqamarta to malamai sun yi wa wannan fala salata din fasara guda biyu in ba ku manta ba muka ce la annafiya tana zuwa da ma'anar kora abu gaba daya tana kuma zuwa da ma'anar sassauta ƙarfin lada da muka ce annabi ya ce la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku baya cika kaga kenan ba ana kore imanin bane gaba ɗaya amma kaga la annafi ya ce a gurin na fata an fahimta yawwa sannan muka zo da hadisin da yake magana akan la itikafa illa fi salasati masajid babu itikafi sai a masallatai guda nawa guda uku sai suka ce to waɗannan lala ɗin ba suna nufin kwata-kwata in kai itikafi a masallacin da ba na ka'aba ko na ƙudus ko masallacin annabi ba kwata-kwata ba ka da lada ba ba haka yake nufi ba abin da ake nufi shine cikakken lada irin wanda wanda ya itikafi a ka'aba cikakken lada irin wanda ya yi tikafi a masallacin Kudus, cikakken lada irin wanda ya yi tikafi a masallacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to baka da shi amma kana da ladan itikafi kamar yadda cikakken imani bai tabbata ga wanda baya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa ba amma yana da imani kun gane magana amma wannan la imana din da aka ce ana nufin la kamala bil iman babu cikakken imani to a nan ma da ya ce fala salata illal maktuba to sai malamai suka ce ai fala a fala yatimmul ajru ladan baya cika ina fata kun fahimci maganar illal maktuba sai idan sallar farilla kai nan ne za a baka cikakken menene lada amma ta nafilar ba za a baka cikakken ladanta ba wannan wata ne daga cikin fassarori da malamai suka yi amma fassara da tafi inganta tafi tabbata shine gaskiyar magana wannan sallar babu ita gaba ɗaya in dai an tada sallan farilla jama'a kun fahimci magana amma akwai wanda suka fassara da cewa babu cikakken lada ne ba wai babu sallar bane gaba ɗaya ina fata an gane Allah ya shirye da mu wannan hadisi ingantacce ne cewa idan an tada sallar farilla babu wata sallah sai ta farilla ɗin ingantaccen hadisi ne imamu ibnu maja ya fitar da hi kamar yadda ya tabbata a cikin sahihu sunan ibnu maja haka al'imamu muslim ya fitar da shi haka imamu tirmidhi ya fitar da hi al'imamu abu dawuda ya fitar da shi al'imamu nasa'i ya fitar da hi malam ya ce fa'ida kana fi salatin ratibati idan ya zamanto sallah ce wacce take tabbatacciya ثم أقيمت الصلاة سنة أكتار صلى قطع صلاته بالتسليم ودخل في الصف الفريضة daga an tada sallar farilla sai aka tada ka tada nafila sai aka tada farilla to sai ka yanke sallar ka ta hanyar yin sallama ko da a tsaye kake ko a tsaye kake kawai sai ka ce assalamu alaikum domin malamai suka ce da me ake fita daga sallah da sallama to kai yanzu baka riga ka zo karshen sallar ba amma stada ta farilla ya yanke maka ita to ba za ka yi sanda kawai ka wuce na fata kun fahimta ka je ka ce Allahu akbar ba suna ganin kamar ka ɗauko wannan sallan ta nafila ne ka je ka jona ta da wace ta farilla amma idan ka ce assalamu alaikum ai kaga ka yanke wannan ko in ka je ka ce Allahu akbar yanzu wata sabuwa ka jona azunna annakum ganaitum jiddan jiddan ko to Allah shirye da mu to wannan shine eh ka san wani lokaci sai a dan hada da dan Hausa kaɗan yadda za a ƙara fahimtar yadda za a ƙara fahimtar abu na ban ji ba bila taslimin ok bila taslimin wato ba tare da an yi sallama ba ma'ana za ka yanke sallar ba tare da ka yi sallama ba jazakumullahu khairan an gane ko bala yake cewa almawazi ullati naha anin salati fiha almawazi ullati guraren da naha anin salati fiha aka hana yin menene sallah a cikinsu an abi huraira ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace fuddiltu alal anbiya'i bi sittin an fifita ni akan abubuwa guda shida akan annabawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce an fifita ni akan annabawa da abubuwa guda nawa guda shida tus to aiko ya rasulallahi ai kai kan dama fiyayyen fiyayyu ne gaba ɗaya ko da ba wannan abubuwan guda shida ai kafi kowa ya rasulallahi annabi ya fi kowa jama'a allah kaɗai ya fi manzan allah banda Allah ba wanda ya fi manzan Allah jama'a kai wannan ba ƙaramar daraja ba ce malam a ce a duniya ba wanda ya kai ka daraja Allah shi ne ke samanka daga Allah sai kai sai sauran bayi Allah ya yi wa annabi daraja Allah ya ƙara wa annabi daraja ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi yake cewa an fifita ni akan annabawa da abubuwa guda shida na farko yace uutitu jawami alkalim an bani tattararrun kalmomi ma'ana annabi idan ya yi magana satsara ɗaya to sai a cika littafi ana sharhi jama'a littafin ma mai shafi dubu duk akan wannan magana ta manzan Allah ko kuma ya faɗi magana guda ɗaya mu'ujizar maganar ka ganta tana garuwa a duniya tun daga farkon duniya har ƙarshenta jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko magana ce zai faɗi ta ƙwaya ɗaya tak amma idan ka zo ka ɗora ta akan rayuwar mutane sai ka ga gaba ɗaya mutane akan wannan magana suke rayuwa gaba ɗaya annabi bai taɓa faɗin magana aka zo aka bincika aka ga maganar ba ta kama da zamani ko yanayi ko halin da al'umma take ciki ba duk abin da annabi ya faɗa idan ka zo ka kalli mutane ka jingina su da wannan magana sai ka ga ɗoɗar yadda annabi ya faɗa haka maganar take haka take gudana a cikin al'umma haka take garuwa a cikin abin abin da yake ya shafi rayuwar mutane gabaki daya an gane maganar da kyau ko annabi ya ce to an bani wannan kamar yadda ya tabbata ne a hadisi annabi yana cewa tada'a alaikumul umam kama tada'a al-aklatu ala qas'atiha nan gaba al'ummar duniya kafirai za su zo su yi cincirindo a kanku kamar yadda karci ke cincirindo a kan akwashi ko tire ɗin abinci jama'a jama'a fassara hadisin nan sai ka je gidan biki kuma gidan bikin ma a ƙauye an ɗaura aure a ƙauye jama'a sai aka fito da tuwo ko shinkafa da miya da liyo shasham a kanta to nan ne za ka gane fasara wannan hadisi an gane magana da kyau ko annabi ya ce to yadda ka duba idan aka fito da abincin nan ya kake ganin manyan ƙauye matasan ƙauye kar mu ce karfi kamar an ɗan abin da ɗinsu ne ko yauwa manyan ƙauye da mazan ƙauye da matasan ƙauye da Allah ya suke cafar abincin nan suke ya gashi in tuwo ne kaga an yaga ta nan wancan ya fusga ta can wannan ya wafta ta nan haka ne ko ba haka ba kafin ka ankara mara ce amma sai kaga kafin ka ankara ta dawo yar dukkan nana a tsakiyar kwano duk an cinye ta ta kowanne gefe ina fata an fahimta annabi yace to yadda kai annabi akwai misali malam yace to yadda waɗannan samari suke wa tuwo a ƙauye in an saka shi a tsakiya ya ce wallashi haka kafirai za su zo su muku cincirindo a duniya jama'a ya faru ko bai faru ba in ka kalli maganar kaga abin da ke faruwa yanzu a duniya na yadda ake yagar al'ummar musulmi haka ne a kashe mu a filistin a kashe mu a kishmir a kashe mu a ina syria a kashe mu a afghanistan a kashe mu a lubnan a kashe mu a libya a kashe mu a iraki ko nan idan ka taho Najeriya a kashe mu a Kamaru a kashe mu a ina Sudan a kashe mu a Chadi a kashe mu a Somalia Ethiopia a kashe mu a Myanmar haka ne sannan a zo a kashe mu kuma a Najeriya billiri ma a kashe mu ko haka ne kuma mun samu namu ko Allah ya sauwaje to shine kamata da al-aklatu ala qas'atiha kamar yadda karci ke cincirundo akan akwashin abinci ko tire din abinci haka kafirai za su zo su yi muku in ji manzon Allah to yanzu wannan magana kaga dai sakara ɗaya ce kwata kwata amma ka duba yadda fassara take yawo a duniya jama'a to shine yace utitu jawami alkal an bani tattarurru dunkulallun kalmomi kalma ɗaya kuma wannan na daga cikin tsantsar fasaha shi yasa malamai suka ce ana gane mutum mai fasaha ne da takaita magana ba da tsawaitawa ba ya ɗebo muhimman maganganu Allah ji malam Ja'faru Allah ya haɗa mu da shi a aljannar Firdaus idan ya fassara aya malam aya ce doguwa wallahi malam ba za ka gane malam Ja'far Allah masa baiwa ba sai ka je ka ji fassarar ayar bashi ka duba dai duk Qur'ani babu aya da ta kai ta menene sai shafi guda ce amma wallahi a cikin minti uku da yan burbuɗi malam jafar ya gama kwankwatsa ta gaba ɗaya kuma wallahi ba gahin ganewa ba inda skin dariɗi ne kai ƙarewar rashin fahimta wallahi in ka saurari karatun sai ka gane ina aka dosa ina fata kun fahimci magana to duk wanda yana daga cikin ma'anar fasaha da balaga da zalakar magana da Allah ke ba wasu bayin Allah wanda duk aka ba shi irin wannan to an gutsura masa kaɗan daga cikin baiwar annabawa da manzanni an gane maganar da kyau ko to manzo Allah ya ce ina da wannan Allah ya bani wannan wa nusirtu birru'b masirata shaharin a watar waya yace kuma an bani nasara da firgici a cikin duniya kaf babu waɗanda suke firgita ko suke firgita mutane irin musulmi wannan mu'ujizar ta manzan Allah ba wai shi karan kansa ba hatta al'ummarsa sai da suka ɗosani kaɗan daga cikin mazar ƙwailarta annabi labarinsa idan aka ji wallahi tsurewa ake yi malam kafiri idan ya ji labarin manzan Allah jama'a sai ga ya haura waɗari ba su haɗu ba fa bai taɓa ganin shi ba amma wallahi malam sai ka ga ya rikice mutane da yawa sun sha zuwa gaban annabi da nufin za su yi masa ƙarya amma idan suka zo haiba da tsabaragen menene ake cewa da hausa ne kwaljini irin na manzan Allah wallahi hesti ba za su iya yin karya ba dole he sun faɗi gaskiya in baka ga yadda da wannan ba tambayi ka abu dan maliku lokacin da suka yi takhallufi da hi da wasu abokansa guda biyu ya ce wallahi na yi niyyar in na je gaban annabi da markariya ya ce amma ina tunkarar manzan Allah sai na ga wane ni wane ubana ban isa ba wallahi dole in faɗi gaskiyar abin da ya faru ya ce na tabbata cewa zan iya faɗin magana da za ta zan zille ya ce amma ina na gama lissafi na ga annabi ko in ka gaya masa maganar da ba haka take ba to kana tafiya za a aiko mai gaya masa ya gaya masa yadda abin yake ya ce to me amfanin bata lokaci ya ce kawai garan fada haka yi wa matansa lokacin da suka taru suka yi masa dandazo eh wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha qalu eh falamma nabba'at bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma lokacin da ya sirrinta magana ɗaya daga cikin matan shi kawai sai ta je ta faɗa sai annabi ya ce ya aka yi ke kika je kika faɗa ta ce wallahi ni ya rasu da ce a'a ko ki faɗa mun ko a faɗa mun ina fata an fahimta ya ce Allah ne ya gaya mun gashi gashi abin da ya faru so saboda haka haka manzan Allah yake jama'a shi yana da kwaljini ba a iya abin nan wato yi masa ƙarya ko a zambace shi ko a yaudare shi sai dai idan Allah ya kaddara hakan ta faru takan faru a wasu lokuta amma haibar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai tana firgita kafirai yasa Allah ya ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana an gane dan haka yace an bahi nasara ta hanyar firgita kafirai tsawon tafiyar wata guda idan kafirai suka ji labarin manzon Allah razana da firgita suke yi wa uhillat li al-ghanaimu abu na uku manzan Allah ya ce an halatta mun menene ganimomi an halatta mun ganimomi ganima shine abin da ake cewa a yaƙi bayan an ci kafirai da yaƙi fai'i shine abin da kafirai suka gudu suka bari ba tare da an gwabza ba idan aka cinkari kafirai sai suka tsorata suka gudu suka bar duk kayan alatunsu da mashinansu da motocinsu da duk wani abu to in aka tattaro dukiyar ita ake kira fai'i ina fata an fahimta ganima kuma sai an gwabza an dake su sun daka an kashe sun kashe aka ci ƙarfinsu wasu suka gudu wasu aka kama wasu aka kashe to sai a cewa abin da aka samu a hannunsu ganima ina fata an fahimta ya ce to ne an halatta mu ita amma sauran annabawa kaf jama'a tun daga kan annaba adamu har zuwa rana ita yau da muke magana ba a halatta musu menene ba ganima ba ya tabbata ma a zamanin annabi musa alamar cewa yakin da suka yi allah ya karbi yakin ya ba su lada kuma waɗanda suka yi shahada a yakin allah maɗaukakin sarki ya karbi shahadarsu alamar haka shine su tattara ganimar su koma gefe su jira wuta za ta sako daga sama ta kone ganima ba sai sun kunna mata wuta ba don aka yi haka wutar ta sako ta kone ganima to alama ce daga cikin alamomin cewa wannan yaƙi nasu Allah ya karɓa kuma waɗannan shahidai da suka yi shahada Allah ya karɓi shahadarsu amma mu da ke ‘yan gatan Allah ne al'ummar annabi Muhammadu ne sai Allah ya ce ya karɓi yaƙin kuma mutum ya ganimar har ilau ya karɓi shahidan namu kuma mu ci ganima amma duk annabawa babu wanda Allah ya bawa wannan in ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da hida al'ummar shi ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko wannan duk yana nuna maka yadda Allah ya maida al'ummar manzon Allah mafiya alkhairin al'umma kamar yadda ya faɗa cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar kuma kamar yadda yake cewa ku ne za ku zamanto shaidu akan mutane wa yakunu rasulu alaikum shahida annabi kuma ya zama shaida akan ku kuma an gane wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan a wata ruwaya masjidan wa tahura sannan an mayar mun da ko an sanya mun ƙasa ta zamanto tsarkakakka kuma masallaci a wata ruwa ya ce fa ayyuma rajulin min, min ummati adrakathu salatu falyusalli dan haka duk idda wani daga cikin al'umma ta sallah ta riske shi kawai yayi sallar shi annabi Musa da annabi Isa da annabi Dawud da annabi Harun da sauran annabawa inda yake musu mai tsarki inda za su yi sallahi ne guraren sallar su masallatai amma shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a nan bakin titin nan in ka ga dama sai kai sallar ka a nan wajen nan inda jama'a suke wucewa in ka ga dama sai kai sallar ka kuma ba tare da sallaya ba tare da tabarma ba ba tare da komai ba a dandamalin ƙasa kuma ko da wannan gurin an taɓa yin bayan gari a gurin kuma yanzu ba bayan garin ba alamarsa nan kawai kai sallarka sai fa idan ana ganin ainun najasa asalin najasar ga ta nan karara a gurin to nan ne aka hana ka sallah amma in ba haka ba wannan ba a hana ka ba za ka iya ainihin wato sallarka wannan duka manzan Allah aka samarwa wannan sauran al'umma ba su da wannan gabaki ɗaya kuma banda wannan su al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da manzan Allah ɗin idan wani abin najasa ya taɓa tufafinsu yadda suke gusar da shi shine ruwa kawai wata najasar ma yayyafa ruwan kawai za a yi ba tare da an wanke ko an matse ba wata najasar kamar fitsarin ‘ya'ya menene mata shine ake saka ruwa sannan a yi menene a ainihin wato wanke a matse an gane amma su zamanin su annabi musa da shauran annabawa aka ce idan tufafi ne to sai ka sa reza ka yanke yankin inda fitsarin ya taba sai dai ka ci gaba da yawo da yagaggen riga ko kuma ka faka ta a gefe jama'a kun fahimci magana idan kwa jikinka ya taba to za ka sa tsingaro ne ko kuma wani abu kai ta kartar gurin har sai ya fitar da jini to sannan ne gurin ya tsarkaka akwai aiki ko babu to kaga mu Allah ya mana gata fa su duk haka aka yi musu amma mu Allah ya ce a'a sa ruwa kawai a gurin in ka sa ma ba sai ka sha wahalar wankewa ba kawai tattaba gurin da ruwa shikenan kawai ci gaba da harkokinka amma duk da haka kuma muke wannan annabin jafa'i ya roƙa mana duk wani sauki a gurin Allah amma wasu mu ba sa girmama shi saboda rahin mutunci irin na mutanen mu Allah ya sauwaƙe to shine wajilatil liyal ardu tahuran wa masjida ya ce wa ursiltu ilal khalqi kafa kuma ni an aiko ni zuwa ga al'umma halitta kaf gaba daya duk duniya annabi muhammadu an aiko shi ne zuwa ga kowa da mala'iku da aljanu da mutane da ƙwari da dabbobi da tsirrai duk sanda kowa ya ci albarkar da awar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi zuwa ga kowa da kowa aka turo shi hatta dabbobi sun ci alkai jama'a tsuntsuwa a jeji ta yi koyi ta kyankyashe 'ya'ya sahabbai sun taho tare da manzan Allah sai suka nemi gindin bishiyar suka sauke zango za su huta ashe kurciya ta yi 'ya'ya sai wasu daga cikin sahabbai suka gani sai suka hau kan bishiyar suka ɗebo 'ya'ya kurciyar nan ta kai ta komo ta kai ta komo sai annabi ya tambaya man afza'a hazihi bi afrakhiha waye ya firgita wannan tsuntsuwa ta hanyar ɗebe mata yaya sahabbai suka yi mamaki su ba lokacin da suka hau suka ɗiba annabi bai gansu ba ashe wannan zirga zirga da take ta kaiwa tana komowa tana gaya wa annabi ne cewa fa mutanen ka sun taɓa min yayana shine annabi ya tambaya suka yi mamaki ya aka yi annabi ta ina ka gane yace tsuntsuwan ne ta gaya mu ita da haka kuma mata da 'ya'yanta aka hau kan biya kan bishiya aka mayar mata da 'ya'yanta raƙuma jama'a raƙuma ta kawo kuka gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya saurari kukanta kuma ya nemi mai ita ya ce ai mata alfarma ta je ta ɗauko ɗanta a jeji kuma aka batta ta fita ta je ta har aka tara jama'a aka ce yau za mu ga ƙaryar mutumin nan ya ce wannan raƙuma za ta je ta dawo mu ba mu taɓa ganin maganar banza irin wannan ba amma bari mu gani yau dai za mu kure shi ana tsaye kawai sai ga takwa ta je ta dawo tana dawowa kuma ta wuce gurin manzan Allah ta ce ya rasulullahi na dawo ya ce ina mai raƙuma ya ce gane ya ce to ga ta dawo sai kuma aka zo sahibul karamatul bahira Allahu akbar da kuma an ƙaryata yanzu kuma da ga abin ya tabbata kuma ka san haka mutane suke da ga abin ya tabbata kuma sai aka zo ana neman tabarruki an gane maganar da kyau ko katada jama'a katada aka je yaƙi wani kafiri ya kwance-kwance ya faska masa mashi a idansa kafin ka ankara sai ga idanu ya zazzago da namansa gaba ɗaya ya kwanta akan kumatun katada jini na zuba aka yi ranga-ranga da ke aka kawo shi gurin manzan Allah yana kuka yana ya rasulallahi idona ya ce kwantar da hankalinka annabi ya tattara da naman da idanun da komai ya mai da shi ya daidaita nan ya daddanna ya daddanna ya daddanna ya shafa fabari aka allam ya kullahu bihi waj'u sai gahi ya warke kamar wannan idan bai taɓa yin ciwo ba ya ce wallahi sai da ya dawo yana gani da wannan idan da ya taɓa faskewa sama da idan da bai taɓa samun ciwo ba ganinsa sanda ya karu saboda likitancin annabi muhammadu jama'a mu da muke da waɗannan hadisan kaf sai wani ya zo kawai ya shagwata ya kai mar karo ya ce wai ba mu san karamar annabi muhammadu ba mu duk da muka san wannan wai har yanzu ba mu san waye manzan allah ba in ba zalunci ba jama'a waɗannan karamomi muna nan kai zama ina da littafi na wani babban malami mi'atu mu'jiza wa mu'jizatun min mu'jizatir rasul mu'jiza ɗari ta manzan allah duk waɗannan ruwayoyin gaba ɗaya ingantattu sanda ya kawo su abubuwan da suka faru da manzan Allah na mu'ujiza abubuwan da suka faru da manzan Allah na karrama shi da Allah ya yi ruwa ne jama'a karanta hadisin sai yana cikin muwaɗa ta imamu maliku Allah ya haɗa mu da imamu maliku a cikin jannatul firdaus aka yi tafiya tare da manzan Allah to daga cikin sahabbai akwai waɗanda suke yin gaba su je su hange wa sauran al'ummar musulmi me yake gaba akwai matsala ko babu sannan su dawo sai su gaya wa manzan Allah da sauran sahabbai cewa gaba akwai kaza akwai kaza sai annabi ya ce musu in kun yi gaba za ku je ku ga wata rijiya amma ruwan cikin ta ya kafe amma idan kun je kar ku sha ruwan rijiyar ku bari sai na zo za ku samu sauran ruwa kaɗan ku bari sai na zo ya ce to shikenan suka zo suka samu rijiya ba wanda ya taɓa har sanda annabi ya matso annabi yana zuwa sai ya bismillah sai tsoma yatsansa a cikin rijiya suka ce wallahi tallahi ba su ankara ba sai ga ruwa ya cika rijiya saboda mu'ujizar manzan Allah aka sha aka yi wanka aka yi wanke-wanke aka yi komai sai juya sai kalli mu'azu dan jabal ya ce yushiku ya mu'azu in talat bika hayatun an tara ma hahuna kadmuli a jinana ya ce in dai Allah ya ma tsawon rayuwa ya kai mu'azu ɗan jabal wannan gurin yankin nan gaba ɗaya sai ya koma kamar lambun da babu kamarsa a duniya wasu malamai suka ce yankin kashmir ne shine wannan albarka da ka gani da wannan itatuwa wanda ake faɗa tsakanin indiya da ina ne da Pakistan wannan gurin ne annabi ya ishara zuwa gare shi a wannan gurin abin ya faru sayyidina ali jama'a sun taɓa yin tafiya da manzan Allah da sahabbai sai ruwa ya ƙare musu sai sayyidina ali manzan Allah ta da ya ce ku yi nan duk inda kuka samu mana ruwa ku kawo sayyidina ali suna cikin tafiya kawai sai suka ga wata dattijuwa da tulun ruwa a kanta suka ce baiwar Allah dakata ta tsaya yawar Allah ina kika samu ruwa ta ce yaro tsakanina da ruwa yau kwana uku wannan ruwan da ka gani inda na ɗebo shi tsakaninmu yau kwana uku ya ce to yanzu ya za a yi za ki ba mu ruwan nan ta ce a a haba yaro kwana uku tsakanina da ruwa ka ce in ba ku sai ce to mu dai annabi ya ce mana mu yi nan in mun ga ruwa mu kawo masa kuma mun ga ruwa abba malam aliyu kenan ga danga kusar yaki yace dan haka ko ki ba mu cikin lumana ko kuma da ke da tulun ruwan mu ja kafar ki zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi tace yaro me ya zafi ni nace zan yi fada da ku ai matsala ta same ni ga dokar jeji ga manya manyan samari ni in ce zan ja da ku tace mu je gurin annabin naku akai masa ruwa shikenan tinkis tinkis aka iso gurin manzon Allah manzon Allah yace dattijuwa sannu da kokari tace yawwa ya ce ki ya haƙuri mun karɓe miki ruwa ta ce a wallahi ba komai ya ce to sauƙe tulun ta sauƙe annabi sai ya sa yatsansa a cikin tulun tsakanin yatsan manzan Allah wannan sabbaha ɗin nan da wannan sai ga ruwa yana bulbulowa jama'a ruwa malam yana bulbulowa wallahi aliyu ya ce babu abin da ba su yi da ruwa ba a wannan gurin suka sha suka yi wanka suka yi duk abin da za su yi amma tulun matan nan yana nan kamar ba a me ba ba su yayi ko da kofi ɗaya ba kowa ya gama abin da zai yi da ruwan ruwan yana nan kamar ba a taɓa ba an gane maganar da kyau ko me ya faru bayan da aka gama sai manzo Allah ya ce to kuma ku tattaro mai sauran dabino ya kawo mai sauran acca ya kawo mai sauran kaza kowa ya tattaro a yi mata guziri kafin ka ankara sai gashi an tara wa dattijuwa himin dabino annabi ya ce to mai dirhami biyu mai dirhami uku mai sauran canji duka a tattaro a taimaki tsohuwan nan aka tattaro aka tattaro aka bata da ta tahi za ta tafi ce ya rasulallahi na farko dai ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah na biyu kuma na maka alkawarin duk mutanen ƙauyen mu zan kawo su nan su zo su musulunta da haka da ta karasa ƙauye sai ga al'ummar ta dandazo suka zo gurin manzon Allah annabi ya ce kowa ya daga hannu daga hannu ku ce ashhadu ashhadu Allah ilaha illa duk ya ba su kalma gaba ɗaya suka musulunta haka wani balaraban ƙauye jama'a ya taɓa zuwa ya musulunta gurin manzan Allah annabi da ya musulunta sai ce ina za ka tafi ya ce gidanmu zan tafi zan tafi ƙauyenmu sai ce to ka je ka wancan garken ka ce in ji ni a baka raguna ɗari kai ka taɓa ganin an yi kyautar raguna goma a ƙauyenku to annabi muhammadu ɗari ya sa aka bayar ɗari wannan balarabe ya ce nawa kace ya rasu ya ce ɗari ya ce ɗari ya ce ƙwarai da gaske ya ce nawa ne ya ce an baka ka tafi da su ya kora raguna guda ɗari ya tafi ƙauyensu da ya je bakin ƙauyensu sai ya tsaya ya ce ihu jama'a wallahi ihu ya farma ya yi ihu da ƙarfi jama'a suka ce wana lafiya ya ce ku zo duk suka taru suka kewaye shi ya ce ku je ku karɓa addinin mutumin da yake kyautar da baya tsoron talauci ya ce yau hankali na tahi jama'a ya ce ku duba musulunci ne amma ku duba ragunan nan ɗari haka annabi ya ɗauka ya bani kunan wani ya musulunta ya ce yana neman kuɗi zuwa adama kuɗin mota kowa yana harara wannan ya harara ɗan uwansa wannan ya harara ɗan uwansa jama'a haka ne ko ba haka amma annabi da aka higa addinin Allah raguna nawa ya bayar ɗari ka je ka gaya wa kowa ruwaya ce ingantacciya amma mutum ya zo ya musulunta a cikinku a rasa wanda zai ɗauki ɗawainiya shi wannan ce ya ƙarya ma yake wannan ce wa ya gaya maka ana musuluncin ƙarya abu sufiyanu jama'a wuta ya gani ranar da aka yi fatuhu makka annabi ya ce duk mutumin da ya shiga ka'aba kar ku kashe shi ku rabu da shi duk mutumin da ya shiga gidan abu sufiyan shi ma ya aminta ku bashi abu sufiyan ya ce abin kunya ya same ni ya ce babu abin da ban yi wa mutumin nan ba yau ga ya ci ƙarfi na amma saboda tsabaragen tausayi da mutunci irin na bawan Allah nan ya ce ba ma ni ba wanda ya shigo gidana ma ya kubuta ya ce ni kuma ni ne shugaban kubutattu ko ba haka bane jama'a amin amin mana ya ce ni ka gani shi ni ne shugaban duk wanda ma ya kubuta ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah nan da nan ya kalma shahada ya shiga addinin Allah jama'a ya musulunta albarkacin me albarkacin annabi ya can an shiga gidansa ma an tsira to yanzu ka isa ka ce musuluncin abu sufyanu bai yi ba saboda haka malamai suka ce cewa da ake wane ya biyo wata mata ya musulunta don haka ai dan ya aure ta ya musulunta musuluncin a gidan waye in kuma na ga dama in kara ma da ɗaya Allah shirye da mu ya samu gama da duniya lafiya saboda haka jama'a wannan shine addinin Allah shine addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da haka ursiltu ila al-khalqi kaffa yace ni an aiko ne zuwa ga al'umma gaba daya annabawan nan da kake gani akwai wanda su biyu ma suka yi rayuwa wannan yana wancan gari wannan yana wancan gari annabi lut da annabi ibrahim sun yi rayuwa lokaci daya an gane magana da kyau ko har lokacin da allah ya turo mala'iku cewa su je su kifar da ala lut sun biya ta gidan annabi ibrahim suka yi masa albishir da samun haihuwa ina fata an fahimta wanda kaga sun yi rayuwa lokaci ɗaya da annabi lut a zamani ɗaya amma sauran annabawa sun yi wannan amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya turo shi duk duniya ba annabi ba manzo shi kadai kwaya ɗaya kuma daga kansa har yau ba a sake turo kowa ba an gane magana da kyau ko waɗanda suka yi ta ƙaryar annabtaka a bayan manzan Allah duk sanda Allah ya kunyata su an gane magana da kyau ko saboda tsabar rashin kirki da rashin hankali har da ma mace aka samu wai wata annabi ramatu ne ko wacece ne ramatu ne ni ko waye ne sunanta ita ma abu muslimul khawlani ya je hiya muƙabalance ta kuma ya ƙure ta a muƙabalar da aka yi aka hura wuta aka cinna aka wullahi a ciki Allah ya masa mu'jiza irin ta annabi Ibrahim wutar ta mutu ba tare ta kona shi ba an gane ko to shine wa khutima bi annabiyuna annabi yace kuma an cika annabawa tare da ni ni ni ne cikamakin annabawa shine ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyi shi annabi muhammadu manzan Allah ne kuma cikamakin annabawa ne an gane ko to kun ga anan duk gurin da yake da tsarki wanda ba a ga najasa karara ba shine muhalli shahidinmu to ya halatta a iya yin mai a gurin sallah a gurin wannan an halatta wanda sauran annabawa da manzanni ba su samu wannan ba فالأرض كلها مسجد إلا ما استثني كو ما استثنى في هذه الأحاديث dukkanin ƙasa gaba ɗaya masallaci ne gurin sujuda gurin sallah ne illa mastufniya sai gurin da aka dogace fi hazihil ahadith a cikin wannan hadisai da zamu zo mu karanta akwai guranan da aka dogace cewa ban da su su ne zamu ji yanzu an jundub bin abdullahi al-bajali qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك daga jundum ɗan abdullahi al-bajali Allah ya haɗa mu da jundum a cikin jannatul firdaus jindub yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naji annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama qabla an yamuta bi khamsin kafin ya rasu da shekara biyar wasu malamai sun yi fassara an ce bi khamsin to ma ma'ana bi khamsin wasu ka ce ai bi khamsi sanawat kafin ya, ya rasu da shekara biyar wasu ka ce a bi khamsata ashhurin kafin ya rasu da wata biyar wasu ka ce a bi khamsata usbu'in kafin ya rasu da sati biyar wasu suka ce bi hamsati ayyam kafin ya rasu da ainihin wato kwana biyar an gane ko na ji annabi kafin ya rasu da kwana biyar yana cewa wa huwa yaqulu yana cewa ana ku saurara wa inna man kana qablakum wanda suka kasance kafin ku kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida sun kasance suna riƙar kaburburan annabawansa da mutanen kirkinsu a matsayin menene masallatai guraren sallah an gane ana annabi ya ce ku saurara fala tattakhidul qubura masajid kar ku riki masal abin nan kaburbura ko makabarta a matsayin guraren sallah duk inda aka ce nan kabari ne to babu kai babu sallah a gurin a watar waya annabi yake cewa la tusallu ila alquburi wala tajlisu alaiha kar ku yi sallah kuna fuskantar kabari kar kuma ku zauna a kan tudun kabari inni an hakum an zalik annabi muhammadu ya ce ni na hane ku dangane da haka yanzu kenan daga cikin guraren da aka hana ya zama masallaci a doron ƙasa ina ma yana daga ciki makabarta makabarta tana daga ciki ko kuma inda yake da kabari duk inda aka bune kabari ko a cikin gida kamar yadda irin yadda mutanen mu da suke yi sai ga idan mutum ya rasu sai a share wani guri musamman idan ka je ƙauye yawanci akwai irin wannan sai a share guri a cikin gida sai a busune shi a gurin sai ya zamanto kuma ana sallah ana fuskantar wannan kabari nashi to bai tabbata a sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane ko to wannan shine a wasu za su ce to me yasa aka binne annabi a ɗakin na Aisha ai shi ma cikin gida aka binne shi eh amma shi annabi daga cikin hususiyarsa shine annabawa ba sa ainihin wato menene ba- yauwa ba sa mutuwa face a inda suke so a menene abin ne su inda annabi ya rasu yanzu misali a ce nan ita ce gawar to kawai shatawa za a yi ina fata an fahimta sai a ɗage shi a gurin sai a tona sai a sake mai da shi sai a binne kun gane magana da kyau ku to haka abin yake so saboda haka su wannan khususiya ce tasu ta annabawa haka abin yake dan haka kai ba za ka shiga cikin layin su ba an gane wa an abi sa'id al-khudri to kaga wannan da ya nuna ba a yin sallah ko wani abin nan in ba addu'a ba addu'a ne kadai aka halatta a yi ta a makabarta ita ma addu'ar ba ta roƙon wani abu ba bai halatta ka roƙi Allah wani abu a ina ba a makabarta sai ya zama kamar roƙon yana ƙarkewa ne zuwa ga waɗanda suke kwanci a kaburbura amma su wanda suke cikin kaburburan su ne za a yi wa menene addu'a a roƙa musu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kuma a nan ma idan za a roƙa musu sai an juyo an fuskanci ina alƙibla kuma ka je daidai saitin kayin mamacin sai ka tsaya sai ka roƙa masa rahama da sauran waɗanda suke cikin ainihin wato kaburbura ɗin a wannan makabarta وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أبو سعيد الخدري الله يهدى مدكي أجنة الفردوس yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce al-maqbaratu al-ardu ƙasa kulluha masjidun gaba ɗayanta masallaci ne yace illal maqbarata sai makabarta wal hammam da kuma banɗaki an gane su ne kaɗai ba mai ba ba masallaci ba ba za ka yi sallah a banɗaki ba don shine bankin najasa gaba ɗaya ko haka kuma ba za ka yi sallah a makabarta ba tare da cewa wannan hadifi malamai suna ganin rashin ingancinsa amma dai magana mafi inganci malamai sun tabbatar da ingancin kamar yadda muhammad nasuddin albani ya tabbatar a cikin sahihu sunan ibnu maja haka kuma ka karanta littafin sahihu tirmidhi za ka samu wannan hadisi da haka dai annabi ya hana sallah a waɗannan guraren guda biyu wa an albara ibn azib qala su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an salati fi mabarik al-ibl fa qala la tusallu fi mabarik al-ibl fa innaha min ash-shayatin wa su'ila an salati fi marabid al-ghanam fa qala sallu fiha fa innaha baraka an gane ko ya tabbata daga sahabi bara'u dan azi Allah ya haɗa mu da bara'u a jannatul firdaus yake cewa su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an sala fi mabarikil ibil an tambayi annabi dangane da yin sallah a madurkusan raƙumai inda ake durkushe raƙumai raƙuma a ainihin wato durkusar da su a ɗaure su an tambaye shi ma'ana dai garken raƙuma kawai a takaice faƙala sai annabi ya ce la tusallu fi mabarikil ibil kar ku ainihin wato yi sallah a madurkusan raƙuma to wasu malamai suka ce ba wai dan saboda su raƙuman najasa ba ne ba annabi ya yi wannan hanin ne saboda ganin cewa raƙuman suna da wani nau'i na shaiɗanu na aljanu akwai wani abu da yake ɗarsasuwa da su na jinnu yasa ɗabi'ar raƙumi za ka ga ta bambanta da ɗabi'ar sauran dabbobi yana da wani yanayin da ake annabi da kansa yake cewa akwai wani nau'i na jinnu jikin shi to kenan ba an hana ka sallah a garken raƙuma ne don saboda kashin raƙumi da fitsarinsa na rasa ba ne kulura an hana ka sallah ne a gurin saboda tunanin ɗabi'ar da yake da ita na jinnu karta cutar da kai shi kuma musulunci dama yana kare duk abin da zai cutar da musulmi don haka sai malamai suka ce idan misali akwai raƙuman a gurin a ɗaure to ba za ka yi sallar ba hannun a nan yake aiki amma idan an kunce su sun tafi kiwo to za ka iya yin menene sallar ka tunda ba sa gurin kuna fata kun fahimci magana wasu suka ce haka wasu suka ce a'a yana da alaka da in ba kai ba mutum ne mai tsoro ba in ba ka da tsoro shikenan ba matsala dan shi junnu yana saurin ɗarsasuwa a mutumin a jikin mutumin da yake tsoronsa ƙarƙashin ayar wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa an gane karanta qurtubi zaka ji tafsiri da bayani akan wannan magana to ata ala ayi halin dai dan ba zai yiwu ka ce fitsarin raƙumi da kahinsa na dasa bane domin daga cikin dabbobi ma ba ma wanda musulunci ya nuna a sha fitsarinsu da kahinsu in ba mai ba raƙumi kamar yadda hadisi ya tabbatar waya ingantacciya cewa wasu mutane sun taɓa zuwa suka musulunta a gurin manzon Allah da suka musulunta ashe munafukai ne ba musuluncin gaskiya suka zo suka yi ba to kwana ɗaya biyu sai zazzabi ya rufe su gaba ɗaya a lokacin tun madina tana yathrib ɗinta yadda suke kiranta yathrib wato tana da wannan nunkufurci kafin annabi ya mata addu'a wannan bala'i ya batta ya zama daga ka shiga madina kwana ɗaya biyu sai zazzabi ya make ka kai ta fama sai an yi ta fama da kai kafin ka ainihin wato wasaki yasa lokacin da annabi ya hijira zuwa garin madina sahabbai da dama sun yi jinya hanna na aisha jama'a sanda ta yi jinya sosai da yawa daga cikin sahabbai sun yi jinya har ya kai matakin da suna rera wa madina baituka suna faɗin irin illa da matsalar da ke cikin madina daga baya annabi ya wa madina addu'a allah ya ɗauke wannan wannan bala'i ta hanyar yin wani mafarki da manzon allah ya cewa wata tsohuwa ta tashi daga cikin madina kanta a cikuikuye ta tafi juhufa ta je ta zauna a gurin to sai annabi ya gaya wa sahabbai ya ce allah ya karɓa min addu'a ta cewa abin da ke faruwa a madina na nunkufurci Allah ya ɗauke hidan ya nuna min wata tsohuwa kanta a cikwaikwaye ta fita daga Madina ta je Juhufa a lokacin Juhufa wanda ita ce menene dinmu ita ce miƙatinmu na yanzu ko yawwa to a lokacin tana bayan garin Madina ne yace to ta je gurin ta zauna don haka Allah ya cire wannan abu a cikin Madina ina fata kuna fahimta to a lokacin Madina tana da wannan matsalar suka zo suka musulunta kafin su koma garuruwan su kwana ɗaya biyu sai zazzabi duk gaba ɗaya rufe su sai annabi ya ce su je su gurin mai kiwon raƙuman zakka su sha fitsarin raƙuma da nonansu za su samu sauƙi da izinin Allah shikenan kuwa suka zo suka tare a garken raƙuman nan a tatsa musu nonon raƙumin idan suka yi fitsari kuma a tara musu su sha kafin ka ankara sai gashi sun dawo warai wasai to amma su kuma sai suka yi godiyar mayu an san godiyar mayu ko wato wai uridu hayatuhu wa yuridu mauti fa atruku ma uridu lima yuridu wato ni ina so ya rayu shi kuma yana so in mutu godiyar mayu kenan ma'ana bayan da suka watsake he suka kama masu gadin raƙuma he suka caccaka musu kibiya a idanunsu suka kashe su he suka kora raƙuman suka gudu da su to annabi bai samu labari ba har bayan sallar la'asar sai labari ya iso fa cewa fa raƙuman zakka fa waɗannan mutanen sun kashe masu gadin sun gudu sai annabi ya ce ina aliyu ya ce ha ana zaya rasulallah ya ce ina suka yi jama'a aka ce nan suka yi maza Allah ya ce wa aliyu to ayi nan maza a koro min su kafin magariba sai ga aliyu ya taso kansu wallahi safratan da kenan malam sai cika aiki haka dai ko ba haka ba nan da nan malam sai gashi ba cin hanci ba hannu ƙasa kawai ya koro su suka dawo an gane magana da kyau ko annabi sai ya ce to jaza'an wifaqa sakamako daidai da aikinsu yadda suka caccaka kibiya ga idanun masu gadin raƙuman nan suka kashe su su ma a yi musu haka shikenan aka bi su ɗaɗɗai gaba ɗaya aka tsitsire idanunsu da kibiya abu huraira yana ba da labari ya ce wallahi na gansu suna cakar ƙasa suna ci a bakinsu saboda tsabaragen wahala a haka suka gama shure-shure suka mutu gaba ɗaya an gane magana da kyau ku yauwa kun san malam musa allah saka mishi da alkhairi ya ba mu wani labari abin da limamin ƙauye allah saka limaman ƙauye ya ce fatawa ce aka zo a kan cewa wani ya kashe wasu mutane sun kashe wani bawan allah imam sai ya ce a kashe su su ma gaba ɗayansu kusan su goma sha duk aka aka ce algafa ta malam yaya mutum ɗaya zai kisa kuma sannan a kashe su gaba ɗaya shi bai karanta aya ba fa bai karanta hadithi ba amma dai yana da wani tiyori da ya karanta a cikin ahalari ko kawa'idi ne a cikin ahalari ya ce to kawai tun da wannan tiyorin yana nan to kawai da shi zai aiki ba aya ba hadisi aka ce menene dalilin ka yace dalili na shine mai ahlar ya ce idza ta'ayyanatin najasatu idan aka aka ayyana ga inda najasa take to gusila muhalluha to a wanke iya gurin an ga magana da kyau ko amma fa inil tabasat idan idan ta falsama gaba ɗaya ko ina nan ne ko nan nan ne ko to gutsilar saubu kulluhu don haka su ma kawai tun da ba a gane waye ya burma wuka waye ya rike kafar dama duk gaba ɗaya a yanka su gaba ɗaya amma amana da wannan shi ne don haka su ba aka yi musu gutsilar mahalluha sai aka yi musu abin nan fa'inilta ba gutsilar saubu kulluhu ko to Allah ya sa mu dace don haka da yake cewa a ita tana daga cikin wato shaidanu don haka aka hana amma mun ji dai cewa ba don wai najasa bane ko wasu ila an salati fi marabidil ganam an tambayi annabi kuma dangane da sallah a garken menene dabbobi wato na tumaki awaki da shauran su ne alganam a faƙara sai annabi ya ce sallu fiha ku dinga sallah a garken dabbobi fa innaha baraka domin su dabbobi ma suna da albarka wallahi malam wannan hadisin musamman ƙarshensa cewa dabbobi suna da albarka malam idan ka je ƙauye za ka sha mamaki kuma za ka ga fassara wannan hadisi za ka ga gida ne jama'a amma akan tumaki guda uku suke rayuwa waɗannan tumakin guda uku auren wane da za a yi a kansu yake an jima in ya zagayo sai ya ce to ana nan dai ana tafe yanzu da wannan za a yi za a mun aure ina fata kun fahimta wanta tana da ciki in ta haihu sunan a nan yake an gane magana da ke ko duk wata damuwar gidan ta kare akan waɗannan dabbobin guda uku kuma wallahi da ikon Allah da ikon Allah sai ga a sanadiyar wannan dabbobin guda uku Allah ya warkar da duk waɗannan matsalolin saboda faɗin annabi cewa dabbobi suna da menene suna da albarka ka je kauye da su suke rayuwa mu ne na duk mun zama 'yan birni ba ruwanmu da kiwo na fata an fahimci magana ba ruwanmu da kiwo mun zama 'yan bariki ko ko da yake bahaushe ka san shi bahaushe in aka ce wani dan bariki wai yana nufin dan iska alhalin ba haka bane magana eh ana nufin mutumin da yake cikin birni ne yawa dan birni to amma shi bahaushe in aka ce bariki ta a ina wani ya zama dan bariki wana ya lalace kenan Allah ya sa mu dace jama'a za mu dakata ana na'am yawwa nan nan cross a gani ba suke fitowa kawai eh wanda ake ɗebowa daga yola a zo ana wucewa da su sama da ɗari albarka mana wallahi mana na ba za ka samu ba an kana neman tirela uku na karnuka ba za ka samu ba amma Allah wallahi haka ne saboda su ba su da albarka haka ne ware da gaske kuma kaga karnuka su suna haihuwar biyar bakwai goma har ashirin amma saniya daga ɗaya biyu kuma karnukan nan iya wanda suke cin su suke ci shanu kuma da mu da su duk muna ci haka ne ko ba haka ko ba haka bane amma su ga nan ana ta ganin su ana loda su sun ki karewa wallahi malam saboda albarkar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa inna laha baraka suna da albarka to Allah ya sa mu dace Allah ya shirye da mu Allah ya mana muwafaqa Allah ya amsa mana bukatun mu na alkhairi jama'a kafin kafin mu addu'a mu yi addu'a da kuma ko tambayoyi akwai maganganu guda biyu magana ta farko dangane da maganan free wedding pictures da aka yi magana cewa ya kamata a yi wa mutane nasiha wallahi yanzu abin ya fi ƙarfin pre-wedding abin nan pictures yanzu abin pre-iskanci pictures ne da shegantaka pictures wallahi yanzu kuna ga jama'a abin da ke faruwa a social media mutum sai ya ɗaura aure da matarsa ta suna musulmi da sunan abubakar da fatima amma malam sai a zo har cikin ɗakin amarya cikin ɗakin kan gadonta da 'yan mata da samari angon ya tashi a gabansu ya rungumi yarinya ba haka ne yake faruwa ba ya rungumi matar a gaban kowa ana shuta su ana ɗora wa duniya yanzu abin ya wuce maganar hoto hoto duk wannan ba ka gama wayewa ba ai idan dai iya hoto za ka ɗauka a har yanzu kai taskure gene ai asalin wayayyu shegantakuna minal ja'irina to su abin da suke shine bidiyo suke ɗauka live a ɗora shi duk duniya kowa ya gani har cikin ɗakin amaryar to kaga da irin wannan ne idan wani abokin ango ya zagayo ya zo suka kulla wata local arrangement da matar kaga ba za ka ga laifin kowa ba sai na angon da amaryar domin irin wannan shine fasikanci yake shigowa a gaban wani kana rungumar matarka a gaban wani kana kisin ɗinta a gaban wani al'adar yahudu al'adar turawa al'adar matsiyatan duniya yanzu mun ɗauko ta ƙarfi da yadi mun danno ta a cikin hausa fulani da wahala ka hau kan social media ɗin irin facebook ba ga irin wannan shegantakar ba gamu da bala'o'i da masifofi da al'amura waɗanda suke damu mu kuma gamu da kangarewa daga tafarkin Allah jama'a mu ji tsoron Allah kuma wallahi bari mu faɗa muku maganin duk irin waɗannan abubuwan shine mu kashe wani abu mai suna hidimar biki a cikin al'amuran mu gaba ɗaya duk wani abu mai suna hidimar biki ka sa wato abin murƙushewa ka murƙushe shi a gidanka wallahi in dai za ka yi gayya ka ce suwana su zo suwanta su zo a taso daga mota daga guri kaza a yi kaza to wata shegantakar kai kana masallaci kana la ilaha illallahu ana can ana yin ta kuma a aurenka ko a auren yarka saboda haka maganin wannan matsalar wallahi shine maganin wannan abun nan wallahi yasa mu bari ku ji mu gaya muku mu alhamdulillah tun farko da ke mun fahimci wannan shegantakar yasa wallahi muka yi wa kanmu ka'ida da burki na faɗa muku a nan kuma ina ƙara maimaitawa ni ina da ka'ida ni biki a gidana Allah alharamun giya a gidan liman in ji Hausawa mun haramta wa kanmu ba za mu yi ba wallahi duk wani abu mai suna taro wallahi in dai ba taron da za a ɗaura aure a masallaci daga nan an gama an watsa ba to babu ruwanmu da shi suna ba ruwanmu widin aure ba ruwanmu ko menene wani taro in dai taro ne wallahi babu ruwana da shi ta ruwana da shi to kuma wallahi ina gaya muku kuma wallahi sai kun dawo haka dan yanzu wani zai ce to ai kai malam ne a to ni kadai nake neman aljanna ko ba haka bane jama'a wani wallahi sai ya ce wai ai dan ni malam ne wannan ba daidai ba ne da ni da nke kake gani na malam da kai da kake ganin ka almajiri dukkaninmu aljanna dai muke nema yanzu sahabbai da muke karanta tarihinsu da yadda suke kokarin bin Allah ba irin aljanna da suka yi ga muke son shiga ba to za mu shiga in ba mun bi tafarkin su ba wallahi ba za mu shiga ba shi ne gaskiyar magana ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكم البأساء والضراء to saboda haka fa tashabbahu in lam takunu mithla inna tashabbaha bil falahi falahu saboda haka mu ji tsoron Allah mu datse mu yanke duk wani abin da ya shafi hidima da buki da taron mata da taron wane ne duka wallahi malam wanda daga cikin malaman mu ba zan faɗi sunansa ba saboda kowa nan ya san shi buki ne ya taso a gidan shi sai ji labari amaryar an je an yi walima wasu ma sun tafi ba lufaya wasu sun tafi ba kaza shi uban angon sai ya ɗauki waya shi wannan bawan Allah sai buga uwar yarinya sai ya ce to na ji labari an je an yi walima amma an yi sheganta kuna minal ja'iri na a gurin walima to bari mu faɗa muku wallahi idan aka kawo amaryan nan da sama da mata ƙwaya uku to na rantse da Allah ina tsaye a kofar gida yadda suka kawo ta haka za su yi kwara da ita su koma muku da ita gida Allah ya ce in ba ku taɓa ganin yadda aka yi ribas da amarya ba ka san dai amarya in za ta zo tarbarta ake ana murna ku ya ce to in ba ku taɓa ganin inda ake ribas da amarya a maida ita gidansu ba ya ce wallah za ku gani a kanta ya ce wallah zan maida ita ya saboda haka ba na son shegantaka he ka tsaya da gaske fa wallahi sai ka yi jan wuya to anan ne ya halatta ka yi jan wuya wajen abu Allah ba to ba jan wuya ba ka yi jan goshi ma eh don ka nuna mutane he an ba Allah sannan a zauna lafiya to amma haka muke barin abubuwa suna abubuwa ka ga yaro ya zo ya ɗauki yarinya su yi can ya je su ɗauki hoto nan yan ya rungume ta nan a yi kaza a zo ɗaukar amarya a yi ta abubuwa malam to wallahi mu ji tsoron Allah mu kiyaye idan muna so Allah ya yasa kuke ga abubuwan ba albarka aure za a yi wata shida wata bakwai sai Allah ya danno rikici a cikin auren ai ta fitina mana a rasa kan gadon abun wallahi saboda an saba wa Allah Allah ba zai sa albarka a cikin abun ba saboda haka waɗannan abubuwa da suke faruwa muna ganin su a social media dan mu ma muna hawa social media muna ganin shagantakar da yaran nan suke yi muna gani ba daidai bane dan haka mu ji tsoron Allah kowa ya ɗauki mataki a gidan shi idan kai babban wane ka sa ido don wani lokaci su iyayenmu nan wato lallaba su matan suke yi da yaran za a lallaba dattijo a ce to baba ai ba komai a ba komai to ba komai eh to shikenan tunda ba komai shikenan ku je nan ku ana can an shirya komai nan kuma an cewa dattijo ba komai ko ba haka bane jama'a to shi yasa kai a matsayinka na yaya tunda ka san komai ko abinda duk yake faruwa duk ka sani to sai kai kuma ka taka wa komai burki ba shikenan ba to saboda haka waɗannan abubuwa dole sai mun sa ido sannan mu samu sassauci abu na biyu jama'a muna so ku sama ku sama addu'a dangane da yaɗa karatuttukan mun nan yanzu a yau din nan waɗanda suka kira ni a waya wallahi suna complain dangane da matsala na murya da yake season a karatun mu sun kai kusan mutum biyar ko shida daga cikin su akwai malam almustafa bakwar wannan mutumin na america din nan yanzu nan shigowa ta na akwai wasu za su gana tashi ina waya na fita da shi muke waya wallahi kuma daga cikin complaint din da yake mun yace malam me yasa karatun ku yake season haka to muna ta kokari su malam Aminu da su malam Usman Allah ya saka bayan Allah nan da alheri suna ta kokari su ga sun shawo kan matsalar nan aje gurin wani ayi shawara aje a tattauna da wani mun canja mic mun canja kaza mun canja kaza da hoton ma idan kana kallo sai ga hoton yana baka wani abu hakan nan wala ni har na fara zargin anya ba jinnu ne suka zo suka rikita mana al'amura ba kuwa nace to ko dai mun wa abunya wallahi malam saboda abin munyi munyi munyi abin yaki to amma dai alhamdulillah yanzu mun shawo kan matsalar hoto yana fita ras yanzu abin da ya rage mana matsalar murya ne muna cikin karatu sai ya dinga season ɗazu na yi program wanda muke sakawa a gidan talabijin na gmc mai taken addini ko menene ibada da hukunci shi ma mun sai samun wannan matsalolin to muna so da allah a taya mu addu'a allah ya saita mana wannan matsalar Allah ya shawo mana kanta wannan yadda abubuwa suke ta samun matsalar nan Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana saukin abu to amma shi al-Mustafa Bakori mun yi magana da shi yanzu ya ce akwai wasu kayan aiki da ya ga ana amfani da su a United States of America kuma yana ga suna da inganci don haka zai je hi over the weekend zai je hi ya bincika in ya samu irin su a cikin kwana hudu zuwa biyar zai an tayo mana su Najeriya mu fara aiki da su so kaga in Allah da matsala ta zo ƙarshe insha Allah ta'ala to sai a ƙara taya mu addu'a Allah ya tabbatar da hakan kuma Allah ya gyara mana matsalolin da muke fama da su don na gani shine abin da zan abun nan insha Allah bismillah